إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل فإن تقوى الله جماع الخير كله فما استشعر بعظمة الله إلا بالتقوى وما وفق العبد للتوبة إلا بسبب تقواه وما وفق لطاعة مولاه إلا بالتقوى احفظوا ربكم عباد الله وراقبوه يقبل توبتكم ويغفر زلاتكم عباد الله إن الله هو العليم الحليم الرحيم علم بضعف الإنسان وبتقصيره وخطئه وتحكم هواه وشيطانه فيه فشرع له الاستغفار محوا لما يقع فيه من ذنوب وأوزار وتطهيرا لما يدنس روحه من أكدار وردا لما يمكن أن يلحقه بسبب ذلك من مصاعب وعقوبات وأضرار فرغب الله سبحانه عباده في الاستغفار ليتخلصوا من ذنوبهم ويسلموا من تبعاتها في الدنيا والآخرة وحتى لا يهلكوا لا يهلكوا بسببها رحمة منه وامتنانا وتفضلا وإنعاما وإحسانا فقال جل شأنه واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وقال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وشوق إلى واسع رحمة وشوق إلى واسع رحمته وحذر من القنوط منها فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم أسأل الله تعالى أن يغفر لنا زلاتنا ويعفو عن سيئاتنا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يقوى مسلمين bayan godiya ga Allah maɗaukaki da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalina da hankalinku kamar kullum cewa mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka ya bayan Allah mu sani cewa taƙawa da tsoron Allah ita ce matattarar alheri baki ɗaya mutum baya samun jin girman Allah maɗaukaki a zuciyarsa Allah ya girmama a cikin zuciyar mutum illa bittaqwa sai da taƙawa bawa baya samun taufiƙi na ɗa'a ga Allah sai da sababin taƙawarsa haka nan baya samun tuba daga zunubansa sai da tsoron Allah da haka komai yana da alaƙa da ka ji tsoron Allah ka aikata aikin kirki ka nisanci mummunan abu da haka ake samun daraja a wurin ubangiji da gafarta zunubai ya bayin Allah ku kiyaye ubangijinku kuma ku kula sosai da alaƙar ku da shi in kun yi wannan kiyayewa Allah zai karɓi tubanku kuma zai gafarta muku zunubanku Allah ka gafarta mana zunubanmu ya bayin Allah mu sani Allah mahalicci wanda ya halicce mu ya samar da mu bayan an yi lokacin da babu mu sai shi kadai to shi masani ne mai haƙuri ne mai rahama ne yana sane da raunin da ɗan adam yake da shi da kuma gajiyawarsa da kurakuransa da yadda son zuciya yake ƙoƙarin rinjaye a kansa hakanan shaidanin da aka hada shi da shi shi ma yake kokawa da shi wajen ganin ya turmushe shi ya hana shi bin Allah saboda wannan ne ya shar'anta mana istighfari dan mu nemi gafarar zunubai mu koma zuwa gare shi saboda kankare da kuma shafe abin da yake aukuwa daga gare mu na zunubai da laifuffuka da tsarkake abin da ya ƙazantar da zukatanmu ya sanya wa zukata datti da annakiya ta saɓan Allah kuma don Allah ya tunkuɗe abin da zai iya haɗuwa da bawa na musifa da uƙuba da kuma cututtuka ta hanyar istighfari kaɗai kuma istighfari ba kaɗai ba ne ma'ana in mutum ya lazimce shi da gaskiyar nufi to shi kaɗai ya isa ya sabbaba masa Allah ya kaɗe masa musifu Allah ya ɗauke masa uquba Allah ya ɗauke masa duk abin da zai cuce shi cutarwa daga ɗan adam cutarwa daga aljanu ko inam aljanu da cutarwa daga wani abu na yau da kullum na musifa iri-iri ko da cutar wannan ta sanya bakin ciki ce a zuciya duk Allah zai iya maka maganinsu ta hanyar istighfari don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kwaɗaitar da bayinsa wajen yawaita istighfari domin ya tsabtace su ya yi musu tankaɗe da rairaya a tsabtace su daga zunubai kuma su kuɓuta daga sakamakon da zunubi ke jawowa a duniya da lahira saboda gudun don su halaka a sababin wannan zunubai don mai Allah ya yi wannan ya yi wannan ne don yawan baiwa daga gare shi da falala daga gare shi da ni'imtarwa da kuma kyautatawa kai Allah ya isa a matsayin wanda za a godewa Allah ya isa ya kai matuƙa a matsayin mai ni'ima Allah ya isa a matsayin wanda shi ne mai kyautatawa ya fi kowa kyautatawa ya kai ɗan adam duk yadda kake son kanka kake son alheri ya zo maka kake gudun sharri ya zo maka to Allah ya fi ka ya fi ka son alheri ya zo ma ya fi ka kauce maka sharri kada ya zo maka don haka ya fi ka tausayin kanka duk abin da ya sanya ka rika aikatawa to ya sanya ka aikata ne don amfanin kanka a duniyan nan da lahira Allah maɗaukaki yana gaya mana واستغفروا الله كن مغافر الله إن الله غفور رحيم للي الله مي غافراني مي يوان غافر أنت غفور مي يوان غافر كان كوما وزوا ولن سينا غافر تامك كي لي في يو كوما يتجي كأن يافي كساكي يبو بك داو يتجي كأن يافي إن با الله ببابو مي مكا ونن duk wani ɗan adam da kake so a duniya wallahi ba zai maka wannan abun ba wata rana zai fushi ya kore ka amma banda Allah kofarsa kullum a buɗe take a komo gun Allah duk wata damuwa Allah zai ɗauke mana ita Allah mai gafara ne Allah mai jin ƙai ne a wata aya kuma Allah maɗaukaki yana cewa nabbi ibadi ka baiwa bayina labari anni cewa ni in ji Allah ana al-ghafurur rahim ka ba su labari cewa ni mai gafara ne kuma mai jin kai kuma sannan Allah maɗaukaci ya kwaɗaitar wa bayi ya sanya bayi su ji kwaɗayin rahamarsa kuma ya hana su ɗebe ƙauna da fidda rai da yanke ƙauna da jin cewa Allah ba zai yafe ba da jin cewa Allah mai zai maka azaba Allah baya san wannan Allah yana son ka rika jin cewa shi mai rahama ne wanda wannan ya isa ya sanya ka kunyar ka ji tsoron sa karka aikata abin da baya so Allah yana so ka rika jin cewa duk girman laifinka shi mai yafewa ne Allah yana cewa قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم كشي مسو يا كوباينا da suka yi barna a kan kawunansu la taqnatu min rahmatillah kar ku fidda rai kar ku yanke kauna daga rahamar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an Allah yana gafarta zunubai baki ɗayan su babu abinda Allah baya gafarta shi innahu huwal ghafurur rahim kuma lalle Allah shi mai gafar mai yawan gafara ne kuma mai jin kai Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzanninsa baki ɗayansu zuwa ga mutanensu don su faɗakar da mutane su yi musu gargaɗi akan rahamar Allah wannan yana cikin babbar wazifar annabawa su haɗa bayi da ubangijinsu shi yasa ba mu taɓa ganin wani annabi ko mu ji labarin wani annabi da yake kiran mutane su zo su bauta masa bashi sai dai ya ce su zo su bauta wa Allah Allah da ya aiko shi shi ga littafi ga shari'a ku yi kaza ku bar kaza duk annabawa aikinsu kenan kuma ya shimfiɗa musu ya kwaɗaitar da su hanyoyin tuba da kuma hanyoyin da in an nemi gafarar Allah zai gafarta kuma ya ilmantar da su irin abin da za su faɗi na istighfari in aka ƙasƙanta a gaban ubangiji aka nemi gafararsa ana kuka ana roƙon Allah to Allah subhanahu wa ta'ala kuwa zai amsa wannan roƙo zai gafarta maka zunubanka ya kai bawan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ruwaito hadisi qudsi daga Allah madaukaki yana cewa yabna adam ya kai ɗan adam innaka ma da auta ne baka taɓa roƙona ka kira ni ka roƙe ni ba wa rajauta ni ka ƙaunaci alheri daga gare ni ghafartu laka sai face na gafarta maka alama kana minka wala ubali duk irin halin da kake ciki kuma ban damu ba in ba Allah ba wa zai faɗa maka wannan ma'ana duk abin da kake aikatawa ko ka aikata ka komo gun Allah ka tuba ka nemi gafara in dai ka roƙi Allah ya Allah ni ne mai laifin nan ya Allah kar ka dubi laifina ka hana rahamarka a kaina ko iyalina ko al'ummata ya Allah ka tsallake ka yafe ka kawar da kai ka yi afuwa ya Allah ina roƙonka ba ni da ƙarfi ba ni da dabara ba ni da wani abu in ba a wurinka ba ya Allah kai kaɗai nake roƙo ya Allah ka yafe min ya Allah ka ba mu rahama ya Allah kai mana ni'ima wallahi ya jama'a inda dukkanin al'ummar musulmi muna yin irin wannan abu tsakaninmu da Allah kowa a ɓoye shi kaɗai ya roƙi Allah da irin wannan ƙasƙanci a zuciya ya risina ya mai da kansa ba komai ba ya nuna Allah ne kaɗai ya isa za ku yi mamakin irin Allah abin da zai mana a wannan rayuwa Allah ya ci gaba yake cewa ya bi adam ya kai ɗan adam lau balagat zunubuka ananas sama inda zunubanka za su kai can tsatsakin sama tik na ƙarshen sama a ce duk cilin zunubanka ne kai kaɗai yau ga wannan an ɗora yau ga wannan an ɗora har su kai sama thumma astaghfarta li thumma astaghfarta ni sannan ka nemi gafara ta ghafartu laka to zan gafarta maka wala ubali kuma ban damu ba ya bin adam ya kai dan adam law ataitani bi qurabil ardi khataaya inda zaka zo min da cikin ƙasa na zunubi zunubinka a ce ya cika ƙasa baki ɗaya ثم لقيتني فننك هددني غوب قيامة لا تشرك بي شيئا باكا تارا كوا دني to nan nan ake yin ta ka zo ga ubangiji baka ɗauko wani ka matso da shi kusa da shi ka ce ya daidaita da Allah ba to in dai baka zo wa Allah da wannan ba duk zunubin ka Allah zai yafe maka ya gafarta maka babu abin da yake nuna girman tauhidi da muhimmancin kasan kana da mahallicin da zaka koma zuwa gare shi irin wannan hadisi ka koma zuwa ga Allah Allah madauki sai ya ce la'ataitu la'ataituka bi qurabiha maghfiratan Allah ce ni kuma zan zo maka da cikin ƙasa na gafara mana inda za a yi quantifying gafarar Allah a kalle ta ta kai nawa haka zunuban ɗan adam shi ma a auna shi ya kai girman duniya ta cika gaba ɗaya da zunubin ka kai kadai ya bawan Allah to in dai baka zo ran kiyama kana shirka ba to Allah zai zo maka da cikin duniya duk gafara ce gare ka an yafe maka jika saboda baka ɗauki wani ka matso da shi ka haɗa shi cewa matsayinsa ɗaya da Allah ba don haka ka kiyayi wannan kuma ka koma zuwa ga Allah za ka yi mamakin irin rahamar da Allah zai maka duk zunubin da kake aikatawa wannan kuma ba ziga ka ake ka je ka yi zunubi amma ana gaya maka ne falalar da wannan matsayi in kana jinsa a zuciyarka dangane da ubangijinka zai sa ka samu rahamar Allah da gafararsa ya ku bayan Allah istighfari shine neman gafara da afuwa da kyaliya da yafiya ba dan ba a sani ba shine ma'anar istighfari wanda ya san kai ka koma gunsa ka ce ya Allah ka san nayi ya Allah a yafe mun to wannan shine sai Allah madaukaki a kau da kai ai maka afuwa wasu malamai suna ambatawa cewa bawan ne ya kamata ya ji cewa shi bai kai matsayin da har sai an kalli zunubansa ba ma don haka shi da kansa ya zo ya ce ya Allah ga zunubaina ni na san girman su Allah kai mun afuwa ka yafe mun su sai kaga Allah ya kyautata maka kuma ya canza maka halin da kake ciki amma ba ka zauna ba ka da aiki sai zagi sai cin mutunci sai la'ana akan neman duniya Allah baya son wannan duk abin da ka rasa a duniyan nan je ka roƙi ubangiji za ka yi mamakin abin da Allah zai maka duk wanda ya tsare hanyar arzikin nan ya zo maka sai kaga Allah ya maka maganinsa amma in ka tafi kana faɗa da shi to sai Allah ya barka da shi ku ta faɗa amma in ka koma gun Allah ya Allah abu kaza ya gagare ni ina neman afuwarka a yafe mun talauci ya ishe ni damuwa ba abinci ba ruwa ba kaza ba kaza ba kaza duka shimfiɗawa Allah ka gaya masa ai ya fi kowa sani sai ka ga Allah ya waiwaye ka duk wanda ya hana ya zama sababin matsala gare ka sai Allah ya maka maganinsa sa amma mu matsalar ɗan adam yana da wayo amma ba shi da wayo yana da wayo a duniya na yadda zai tara abin duniya da matsayi amma ba shi da wayan da zai mu'amala da ubangijin nan mai rahama mai jin kai wannan shi ake so bawa ya gane daga cikin makarantar annabci Allah ya ƙara salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam istighfari ya kamata a yi shi da kaskanci da risina da karayar zuciya da jin mutum ya ji cewa la haula lahu wala quwwata Allah yana son wannan shi yasa la haula wala quwwata take da daraja a bakin dan adam in ya faɗe ta saboda me ake nufi da ita mun taɓa hudu ba a kanta ya kai shekara biyu kakkaɓe zuciyarka baki ɗaya daga ƙarfi da dabara ka zo gaban Allah ka zube cewa ya Allah ban isa ba ba ni da dabara ba ni da gun wanda za ni in ba kai ba to ba abin da Allah yake so a bawa irin wannan risinar da kaskantar sai kaga Allah ya waiwaye ka yayi maka afuwa musamman in mutum ya zaɓi lokacin da Allah ya gaya wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama cewa yana sauka manzan Allah sallallahu alaihi wa ya gaya mana a hadisi ingantacce yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'i dunya ubangijinmu yana sauka a kowanne dare daidai saman duniya hina yabqa thuluthul layl al-akhir yayin da ba abin da ya rage na dare sai juz'i na uku na ƙarshe shi ubangijin fa da kansa zai rika cewa man yad'uni fa astajiba la wane ne zai roƙo zai roƙe ni in biya masa bukata wa man yas'aluni fa utiya wane ne zai roƙe ni in bashi wa man yastaghfiruni fa aghfiru la wane ne zai nemi gafarar zunubansa a wuri na in gafarta masa kai wannan ubangiji da rahama yake kai da zaka tafi gunsa shine yake tambayar ka ina mai roƙo na in bashi ina mai neman gafara in gafarta masa kuma ga lokacin annabi ya gaya mana dan Allah wanne sirri ne ba a gaya mana ba wanne lakani kake bukata ka je gun wani a gaya maka duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama wannan aiki kana son rahama kana son kuɗi kana son abinci kana son ɗaukaka kana son kariya daga sharri to duk ga lokacin neman su kai da Allah kar ka sa wani a tsakani Allah ya san da kai ya san da wancan kai ɗin ka nuna wa Allah baka isa ba ka ƙasƙanta gare shi sai ka ga Allah ya biya maka waɗannan buƙatu kuma a yin haka akwai samun lada ta ɓangare biyu samun lada saboda addu'ar da kai da neman gafarar samun lada kuma saboda koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ana nufin lada ƙwaya biyu ba a'a za a baka lada na musamman akan kayi istighfari kayi addu'a sannan a baka lada na musamman akan kayi koyi da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama in ka san wannan bawa wallahi baka buƙatar ka je ka kashe wani in ka san wannan baka buƙatar ka je ka saci kayan wani in ka san wannan baka buƙatar ka zalunci wani da yake ka in ka san wannan baka buƙatar kai cuta a kasuwa baka buƙatar kai cuta a ofis baka buƙatar komai arzikinka an gama shi musamman in ka san sayyidul istighfar ya bawa in baka san sayyidul istighfar ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana sayyidul istighfar ma'ana shi kansa istighfari addu'a ce to akwai wata addu'ar sunanta sayyidul istighfar shugaban dukkan istighfari wa ya koyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shugaban halitta wanda ya fi kowa tausayi a cikin halittar allah yana cewa sayyidul istighfar shine an ka rinka cewa allahumma anta rabbi ya allah kai ne ubangijina la ilaha illa anta babu wanda ya cancanta a bauta masa sai kai khalaqtani kai ka halicce ni wa ana abduka kuma ni bawanka ne wa ana ala ahdika wa wa'dik ina kan alkawarinka mastata'tu gurgudan iko na a'udhu bika ina neman tsarinka ya Allah min sharri ma sana'at daga sharrin abin da na aikata wa abu'u laka bi ni'matika alai kuma ina tabbatarwa ina i'tirafi ina confessing shine abu'u ina komawa zuwa gare ka da tabbatar da cewa kayi min ni'ima kai min ni'imar lafiya kai min ni'imar rayuwa kai min ni'imar iyaye kai min ni'imar abin da zan ci kai min ni'imar ilimi kai min ni'imar kaza da kaza da kaza da kaza to duk wannan ya Allah na yarda na amince babu wanda ya mun wannan ni'ima in ba kai ba sannan wa abu'u bi zambi gani kuma ina confessin na yadda na tabbatar da zunubai na gani a gaban ka ya Allah faghfirli gani na zo ka gafarta min fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta banda kai babu mai gafarta zunubi banda kai babu mai gafarta zunubi mala'iku ba sa gafarta zunubi annabawa ba sa gafarta zunubi malamai da shehunai ba sa gafarta zunubi Allah ne mai gafarta zunubi je wurinsa ka gaya masa ya Allah gani na san nayi Allah ka yafe ni to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi ya ambaci wannan istighfarin shine shugaban istighfari baki daya ka nemi malami ya rubuta maka ka haddace wannan ka riƙa yin sa lokaci lokaci tsakaninka da ubangijinka za ka samu abun mamaki daga cikin fa'idojin istighfari da amfaninsa shine shi yana tabbatar maka da siffar Allah ta shine al-ghaffar sannan kuma Allah in kana yawan istighfari yana tabbatar maka da aminci da natsuwa da kwanciyar hankali wajen yarda da ubangijinka cewa ka yarda babu mai yi sai shi sannan istighfari yana kankare zunubai yana shafe su kuma yana juya wasu daga zunubi ma wani ya koma aikin lada duk Allah ya faɗa mana wannan a ƙur'ani in ka tuba ka koma zuwa ga Allah to Allah yana musanya miyagun laifukan da kai ma sai a mayar maka da su kyawawa in ba Allah ba waye mai wannan rahama istighfari yana tunkuɗe ukuba daga kan me shi in dai kana yi to zai kawar maka ukuba da musifa da tashin hankali da fitintunu da yunwa da kishirwa da talauci duk istighfari zai maka maganinsu amma da kyakkyawar nufi saidina umar ya jagoranci mutane wata ran sallar roƙon ruwa sai aka ji banda istighfari ba abin da yake yi bayan an gama sai aka tambaye shi yaya banda istighfari ba abin da kake sai ce to ai abin da Allah ya ce fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa alaykum midrara annabi nuhu yake bada labari Allah ya gaya masa ka ce musu su nemi gafarar ubangiji in suka yi haka Allah zai buɗe ƙofofin sama ruwa ya zo musu ka duk mai san ruwan sama da arziki da duk wani abu da kake so na alheri kai istighfari ka koma zuwa ga Allah ka gani wannan kuma baya nufin kai istighfarin ka kwanta a gida a'a kai istighfarin ka fita ka nemi aiki ka je kai aiki ka je gona ka je kasuwa ba wai ka zauna a ɗaki ka ce Allahumma na ya Allah ka gafarta mu ka tashi kuma ka yi riko da sababi kun ga saidina Umar me yayi saboda dama ruwan Allah ne ke saukarwa babban sababin shine addu'a to da yayi addu'ar kuma Allah ya saukar wani bawan Allah daga cikin bayin Allah shi ma ya je gonarsa ya ce ya Allah na tuba daga zunubaina ina neman gafararka Allah ka yaye mun mun shiga bala'i ba abinci ba ruwa ba kaza da gaskiyar nufi Allah maɗaukaki ya karɓi addu'arsa kuma ya zubo da ruwa aka samu alheri don haka ya jama'a babu wani sirri tsakaninka da ubangiji da ya kai irin wannan duk abin da kake bukata ka koma zuwa gare shi kada ka bari wani ya shiga tsakaninka da ubangijinka Allah zai fushi da kai sannan istighfari magani ne daga dukkan damuwa magani ne na cuta magani ne na bala'i sababi ne kuma na samun yardar Allah sannan kuma sababi ne tushe ne na tsarewa daga samun fushin Allah domin in baka neman yardar Allah baka neman gafararsa to Allah zai fushi da kai sannan kamar da na ambata istighfari sababi ne na saukar ruwan sama da ƙarfafuwar tattalin arziki da gyaruwan al'amura don haka ya bayin Allah babbar dabara da za a gaya wa ɗan adam musulmi ita ce ya koma zuwa ga Allah cikin dukkan abin da ya dame shi ba zagi ba ne aikinmu ba ƙone-ƙone ba ne ba zanga-zanga ba ba tashin hankali ba zanga-zangar ka ita ce ka koma gaban ubangiji kana da wanda za ka kai ƙara gabansa da ya kai Allah babu to ka kai ƙara gun Allah ko azzalimi ne ko shugaba ko wani abu Allah sai maka maganinsa ba zagi ba ne da cin mutunci amma ko magun Allah za ka ga abin mamaki shi ne arrazzaƙo shi ne alfattahu shi ne alghafuru shi ne al'alimu duk wanda ka gani da matsayi da ɗaukaka da iko da komai Allah ne ba shi duk wanda ka gani da arziki Allah ne ba shi to dan me zaka tafi gun wani baka je gun Allah ba in ka tafi gun wani sai Allah ya barka da wannan wani ku ta fada ku ta musifa amma an ka koma gun Allah to ko wannan wani yana so ko baya so sai Allah ya tankwasa zuciyarka zuciyarsa in mara tausayi ne Allah ya mai da shi mai tausayi in mai bayarwa kyauta ne sai Allah ya tankwasa zuciyarsa ya baka kyauta amma kai din ka je gunwa ka tafi gun Allah sai ka ga abin mamaki ya Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana zunubanmu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله رحمرك مكيفاتا يا الله غافرك مكيفاتا يا الله أكاومنا دوكي يا الله منا روقنك kai ne mai rahama kai ne mai jin kai kai ne mai arzutawa Allah ka arzuta mu Allah ka yassare mana dukkan abin da ya kuntata na halin da muke ciki Allah ka kawo mana mafita daga damuwa Allah ka ba mu natsuwa da kwanciyar hankali Allah ka taimaki shugabanninmu akan dukkan abin da za su yi su yi abin kirki ka kinsa musu tunani mai kyau duk matakin da za su ɗauka ya zama mai alheri ne ga al'umma ba abin da zai ja tashin hankali da damuwa ga al'umma ba rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar qumu ila salatikum yarhamukumullah